المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan jima'a da al'afiyar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira a nabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba satin da ya shuɗe mun tsaya a darasi na arba'in da ɗaya sannan wato mun cike da hadisi na ɗari biyu da tamanin da hudu yau za mu tashi darasi na arba'in da biyu babi na talatin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيطان ما ليس باب جنوب المسلم من السترة باب ليس مجانا عكام kusantowar mai talla zuwa ga suturar da zai sa a gabansa idan mutum ya sa sutura ko ba a kai ba ta rata mai yawa ana so ya wato ya matso kusa da ita shi za a faɗi irin distance ɗin da ake bukata tsakanin da da sutura dan ba zai yi yanzu misali wannan da ya tada sallah ya ce ai wannan bangon shine suturar sa saboda haka shi za a wato malaman fikihu da sauran malamai suke bayani akan menene iya abin da ake so mutum ya wato ya saka na sutura ko kuma distance tsakani da ake so ya sani malai ta hadisi na ɗari biyu da tamanin da biyar an sa ni bin sa'adin qal sal dan sa'ad Allah ya kara masa yadda yake kana bayyana musalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato gurin da annaba ne sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah ya kasance wa bainal jidar da kuma katanga da yake yin sutura da ita mamaru shadi kamar gurin da akuya za ta shuɗe ne tsakaninsa da katangar da yake tsayawa ta masu sutura to dan gurin da ake wani kamar gurin da akuya za ta shuɗe za ta wuce idan mutum ya yi sujjada to zanto tsakaninsa da sutura akwai ɗan gurin da akuya za ta iya wucewa shi ne abin distance ɗin da interval ɗin da ake so a samu tsakaninsa da wato sutura ba a so mutum kamar yadda aka faɗa satin da ya shuɗe cewa idan ka tsaya a sallah ka miƙa hannunka don Allah yadda za ka ga wannan gurin shi ne gurin da za ka ajiye wato kira ka mitilan mokaratin ra'ani wato wanda girman da yake girman kuciyar sirri ba a so mutum ya kai ta nesa misali yana sahun farko ya sa kiransa a sahu na biyu ko sahu na uku ko ma fiye da ana so ya sa inda zai iya tabawa da kansa kuma zai iya janyo wani sutura da hannunsa to yasa aka ba da misali annabi alaihi salatu wasalam yana sanya suturarsa wato gurin da akuya za ta iya shuɗewa shi yasa wani lokaci da akuyar ta taho annabi alaihi salatu wasalam ya mata inda dabba ce ba kuma ko ruwa za ta yi ba da ya ga tana towa sai ta matsawa har sai da ya haɗe da bango sai ta wuce ta bayan sai da ya ta matsa a hankali sai da ya haɗe da bango sannan ta wuce ta bayan tunda ka akuya an kayi mata haka ma za ta je ta dawo ko magen kana kiwon ta gida za ga wata magiyan ta taba da kai sosai idan ka tashi sallah za ta doke ta kewaye su ko ita ba a so ta wuce mata gaban sallah idan ka san mai nafi ce da yawa to sai ka rufe ɗakin ba da yara domin ka ta saba ta shi a cikin sallah to wannan shine abin da wato malamai suke magana akan wannan hadisi wasu malamai suka ce kuma kare zanto tsakanin inda ka tsaya da kuma gurin da zaka sa sutura kare gaza zira'i uku kare gaza zira'i uku zira'i kuma shine tun daga kan alwusta har zuwa alka'abai ama wa almirkaf har zuwa kan wato gwiwar hannu na matsaikin mutum wanda ba babbacin ba kuma ba karami ba shi ya yi kira zira'i uku ka iya cewa kusan mita ɗaya da rabi haka to haka malamai suka ce shine akallu zira'i uku shine mafi karancin abin da ake bukata na mutum saboda hadisin ibnu umar yake cewa ya tambayi bilal dan umar Allah ya kara masa yadda yake aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina da sala al-ka'ba ina annabi alaihi salatu wasallam ya salla lokacin da yake ka'aba ko da an ce annabi ya shiga ka'aba ya yi salla to lokacin da annabi ya shiga ka'aba ina ya wato ina ya salla sai Abdullahi da Umar ya ce wato sai Bilal yake cewa kana bainahu wa bainal jidari salatati azru'a tsakaninsa da katangar Ka'aba zira'i uku ne tsakaninsa da katangar Ka'aba zira'i uku ne wannan shine abin da wato malamai suka ce akan wannan sannan akwai hadisin sa al-ibn abi hasma wanda annabi yake cewa idan salla ahadukum ila sitra idan ɗayan ku zai yi sallah wato zai sa sitra a gaban sa lokacin da zai yi sallah falyadnu minha annabi yake to lalle ya matso kusa da wannan sirar sannan annabi ya ƙara sa da cewa la yaqra'u shaytanu alaihi salatu saboda idan yayi haka shedan ba zai yanke masa sallar ba amma idan bai yi haka ba fa shedan zai iya yanke masa sallar to wannan shine wannan ƙarin bayani ne akan wannan hadisin da muka biya abin da zamu koya a hadisin nan shine an so mutum ya kusanto zuwa ga tsira yayin da zai yi sallah gwargwadon inda wato akuya za ta shuɗi sannan abu na biyu hadisin ya nuna mana cewa suturan liman ita ce ta mamu idan liman ya yi sutura to mamu ba ta yayi ba kada wani ya zo ka kuɗi, sai dai idan an idar idan an idar to ka zama independent sannan kuma wato abu na uku yana nuna mana mustahabbancin rukon kira kamar yadda za ka gani ga jinan masallatai zai ga wasu kaga nan gata an ajiye can ba an ajiye duk wanda zai sallah shi kadai to kamata yayi ya dauko ta ya sa a gabansa idan kuma mamuni ya riga ya tashi yake sallar lokacin ya zama masbuki to wanda ya yi da sallah na kusa da shi zai iya taimaka ya tura ba gaban domin zai samu ladan yin aiki na alkai hadisi na gaba an salama ta bin al-aqwa an karbo daga salama ibn al-aqwa wannan sahabi babban sahabi yana cikin sabon da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa mafi alkhairi wanda ce akan da wakai a cikin jagorori da jarumai annabi yace abu kata ta tana wasali yace a kuma matafiya a kafa wanda yi kwarewa gwani shine salamata bin al-aqwa an ce sunansa salamata bin amr bin al-aqwa ana ma kunya da abu muslim wasu ce a abu iyas ake ce masa yana ci waɗanda suke wa annabi alaihi salatu wasalam mubaya a karkashin bishiya wanda Allah yake la qad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajar hakika Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai lokacin da suke ma mubaya a karkashin bishiya to a wannan lokacin yayi wa annabi alaihi salatu wasalam tabba sau biyu na taba faɗa wannan a cikin makaranta ko karatun mu na Hausa a Arabul Mubarak cewa wane ne wa annabi alaihi salatu wasallam mubaya a sau biyu shine salama ta bin akwa kowa yana zuwa ya zo ya tabba ya tsora hannunsa kan annabi alaihi salatu wasallam amma shi sau biyu yayi da yaje sai kuma zagewa bayan yayi mubaya to kaga shi wato yaban da Allah ya mutu nasa ya rubu biyu salama ta bin akwa kuma ya bi annabi alaihi salatu wasallam ya koki guda bakwai a cikin gazuwa da annabi alayhi salatu wassalam wato yayi sannan jarumi ne sai aka idan ya sai ta biya harba ko shakka babu baya kauce maka sannan mutum ne wanda yake wato mai kyakkyawan mu'amala sannan yakin hudaybiya ya fara zuwa a yakokin da yake da an ce bayan yakin gwalalo ya musulunta to yakin hudaybiya ya fara zuwa sannan ya rasu a madina shekara ta saba'in da hudu ko sittin da hudu kamar yadda malamai suka yi sabani a cikin malaman da suka kawo wato tsira lokacin yana shekara tamanin daidai Allah ba da cikin sarki ya karɓi rayuwarsa yuji salama ta bin al-aqwa qala yace kana jidarul masjidi inda minbari wato katangar masallaci a wajen minbari yana nufin katangar wato harami haramin makka ko masallacin madina ko na makka sai ce ma kana fi shafi ta juzuwa tsakanin annabi alaihi salatu wasallam da katangar da annabi yake tsaya a masallaci shine gurin da akuya za ta iya wucewa shine dai irin wanda hadisin na baya mamalun shafi da ake magana gurin da akuya za ta iya shudewa ba inda za a yi nesa ba wannan hadisin shi ma yana goya wancan baya kuma yana nuni da cewa ya ya kamata mutum ya tsaya lokacin da wato zai yi sallah ina ya kamata ya sa tsirarsa hadisi na 287 an salamata bin al-aqwa qala قال يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد يتي كنت آتي مع سلمة بن الأقوى قال مرسل يتي لا كسنت إن وتوزوا لدى سلمة بن الأقوى فيصلي عند الأسطوانة sai sallah a wajen wata dirka a wajen wata dirka irin wannan amudin fila da ake sawa a tsakiyar masallaci ita ce ustuwana sai ya salla a daidai wannan ustuwa na da ala yake fa inni ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam oke allati inda al-mushaf wanda take kusa da inda aka ajiye mushaf a daidai wannan lokacin an ajiye an rubuta alqur'ani mai dimbin yawa da takaddu da an ajiye ji kamar yadda ake ajiye qur'ani yanzu a cikin wato durowa to an ajiye qur'ani a cikin masallaci yace daidai wannan gurin ga ustuwa na din kuma ga qur'anin a ajiye to sai yake cewa idan aka ji salamata bin al-aqwa yana zuwa wannan gurin mai sallah fa kuntu ya aba muslim sai nace ya abu muslim da mun ce alkunyar ko abu muslim ko abu iyal abu muslim ta fi karfi ya kai abu muslim araka ta taharrar salata inda hadi ina gani kana yawan ce zadan yin sallah a gurin wannan wannan amudi in dai aka zo gurin to shi in aka shiga masallacin to gurin yake zuwa ya zafula sai dalibin da ya tambaye shi yace ma kana yin sallah ana inda hadi uswana a wajen wannan dirka qala zai ce fa inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace dalili na ga annabi alaihi salatu wasalam ya taharra salata indaha duk lokacin da aka shigo a wannan gurin yake tsayawa ya sallah isa ne ma dai to haka sabbai suke idan suka ga annabi alaihi salatu wasalam ya yi aiki ko sun san hikima ko ban sani ba sun yi haka ibn umar yake wata rana yana tafiya akan abun hawa aka ga ya sauka a daidai wani guri ya je ya yi bawani aka tambaye shi a sai nan gurin yace wata ran muna tafiya da annabi alaihi salatu wasallam sai ta koyi bawani a gurin saboda haka tunda annabi ya yi wa sai na yi ko baya ji sai ya kirkiro shi aka zo gurin sannan akwai lokacin da aka gan shi ana tafiya ya sauka ya kewaye wata bishiya almajiran da suka ce ya bin umar mun ganka kai kaza ya yayi ya taba ganin annabi alaihi salatu wasallam ya yi shi da kana karanta tarihi da cikin littafin da za ka karanta za ka ara ga ya ba shine imamu ahlus sunna fi sahaba cewa wajen cikin sahabbai wajen koyi da annabi alaihi salatu wasallam ya kware domin na ya tana cewa har annabi ya bar duniya idan na ga ibn umar ya ce sai in ga kamar shi domin har tafiya irin ta annabi yake wannan wannan wannan haka sabai wannan kuma ita ce cikakkiyar soyayya ga wato annabi alaihi salatu wasallam duk abin da yake yi to kai kokarin kwatantawa tashabbahu fa illam takunu mithlahum illa tashabbuha min kirami falahu to wannan shine dangane da abin da ya shafi kira wannan hadisin yana nuna mana cewa lallai an so idan mutum zai yi sallah ya samu wani abu ko dai bango ko kuma wata jirka ta masallaci ya zanto ya tsaya a bayan ta lokacin da zai sallar shi kadai domin ita ba guduwa za ta yi ba idan wani kai kira da shi zai iya kai shi in ya gama lazumin sai fita to inda in san samu ne ka samu irin wannan gurin kai kira da sannan kuma an so mutum ya rika koyi da annabi alaihi salatu wasalam cikin kowane irin al'amari kuma ya faɗi kira kan haka sannan kuma hadisin ya nuna ashe ba babu ba laifi mutum ya dimanci wani guri a nan yake na kula kawai ya zanto wane ya bakale guri kaza kullun nan ne yake na kula ba laifi bane domin ga salama ta bin al-aqwa an ga kullun in ya zo nan gurin yake yin ne nafila sannan kuma an zo a rika ajiye qur'ani a masallaci a rika kula amma ga barayi fitar sai a rika kula wato da da inda aka ajiye ko a samu kullu da abin ta kai tun qur'anin ma kwajewa idan kun yi rubutu wai a gaba sai a kai wa masu training sai su training gaban inda ka rubuta suna training su kuma zai su training kawai zai a ciyar kuma siya ake ka qur'ani dari ku yanzu a kai wa wani sai siya su kuma ba sai da littattafai wasu sai su yi jinira da yi kai misali inda kyan za in ba zai kyau hamsin in kuma da kyau Allah ya kyau to wannan shi ne babi na gaba babi na 26 babu ne ake rabu bai ne dai musalli to babu da yake nuna ya halatta a yi gittiye a gaban mai sallah shine mutum ya kwanta ya kwance sa a gaban mai sallah wanda za ka da ta ake wayan mutum sai ka biyo tin Allah ka ka sallace ni to za ga al'ada ce fadi yake kawai amma ba ta da muhalli a shari'a domin ga gida mu biya yanzu dan kana mutum yana sallah kana kwanci mutuwa kai ai ba mutuwa kai ba kira kai masa kai kira ne a gaban ba wani abu to shine yake cewa babu da ajira babu da yake magana akan gidiye shine kwanciya bayyana ne mu salli a gaban bai sallah ya ce ni ajira bai zo da kwanciya ce irin ta gawa yadda mamaci yake ake ajiye shi a gaban bai sallah irin wannan kwanciyar sai a ba wai kwanciya kai ka tura maka ba ko kai ba a kwanciya kai sosai ta gidiye ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sana shi Allah ya kara mata yadda ta ce annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sallah wa hiya bainahu wa bainal qibla tana tsakanin annabi alaihi salatu wasallam da qibla da al-qibla gabas tana tsakanin da al-qibla a kwanci ala jirashi ahli akan kin fudar iyalansa tace yayi itirazal janaza nayi kwanciya ki tirin na gawa ba shi kenan ba gittiye irin na gawa saboda haka kaga wannan magana cewa an yi tallace wajen wasu abubuwa da ake fara duk ba gida asali in ka kwanta ma kai masu salala da za ba baya nufin cewa za ka mutu mutum ba walai wato mutum baya mutuwa sai lokacin sa yayi walai ya akada Allahu nafsan idza jaa ajaluha ko da za a yi ma sallar gawar in baka mutu ba tashi za ka misali a zo yanzu a me yasa wani za a zo a ce dogon zuma a tari an ce a ce wani ya yi dogon zuma kuma ya tashi amma yi masa sallah kuma ya tashi shi ga shi kusa da mutuwa yake amma ya nike inda dogon zuma ya yi saboda haka ba shi da asali wannan wato hadisin yana nuna cewa wato malamai suka ce yana ba da dalilin cewa idan mace ta tsaya a gaban mai sallah lallai baya ɓata sallah kasancewar a gaban mai sallah sannan kuma yin sallah a kan shimfiɗar da mutum yake bacci a kansa ya halatta mutuƙar ka san cewa ba ka fitsarin kwanci ko kuma ba ta yara ba ce masu fitsarin kwanci ya halatta mutum ya sallah a kan shimfiɗar to domin wani za ga musamman ko ba yi shimfiɗar da yake bacci da yake yake karɓar bacci kuma a kan da yake sallah to saboda haka kalon kake wani sallah kan ta ka kunta ta masa ya halatta amma ya zanjo ya kiyaye wannan abubuwan da ake fara yi za malami ce shi ma malami ya kunna dinka mutakar da ta yi da dasa bai ta ji ba ya halatta ya sallah hadisi na gaba da ribi da tamanin da tara ana aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli sana aisha Allah ya kara mata yadda take annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sallah ta ce wa ana raƙi dafin lokacin na kwanci na kwanta mu'akari dafin ala firashi na yi jiki a kan shimfiɗar annaba a yi firashi wa salam shi ne mu'akari dafin ala firashi sai idan a rada an yi wutira idan annaba a yi firashi wa salam ya yi nufin ya yi wutiri a wannan daren a yi tsazani sai farkar da ni ba a wutar su ni ma sai na wutira domin shi annabi sallar dare a gurin sawajibi ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يصيبنتو sai zo ya farkon dare ya fara ko rabin dare nisbahu aw yunqus minhu qalila to aka yi rabin dare ko kuma ya kauye wani abu daga daren ga dai yayi tuwo ba siri na daren ko kuma ya sauye daga rabin ya zanto bai kai rabi ba irin wato awoyin da ya raya aw jira alai ko ya dada akan rabi Allah yake zannan ya tashi wa rasulul qur'ana tartiya yayi tartilin alqur'ani mutakar tartili shine yaji yaji tajwidul qira'atan wa tajwidal wa tafsira to saboda haka idan ya daudare mai yawa kuma idan ya ga yake mintuna inda annabi ne da Abdul Salam yana yi raka'a goma sha uku ko sha daya kuma kowace raka'a Udaybatul Yaman yace karka zo ka ga kanta domin ya ga bana ruwa yadda Abdullahi dan Masud yake cewa ya karanta surar ayu goma sha daya a raka'a daya to kaga tsawon take na ana ga ya ga ba tsawon sallah annabi alaihi salatu wasallam to idan yayi dai yayi dai lokacin da yazo zai wutiri wutirin nan zai yi raka'a ɗaya ne ko mai uku ko mai biyar domin kowanne tufa daga cikin wayannan ana yin wutiri da ita to sai ta gaisa sai ce ta kai idan ta tashi ta je ta yi alwala sannan ta zo ta yi wutirin ta saboda haka wannan wannan wannan shine abin da hadisi yake nuna bai bai za a rada an yi kira ai kallani ba wutan idan ya nufin yin wutiri sai ya tada ni sai ni ma da yi wutirin da domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce ij'alu witrakum akhiran layl aw kama qala ku sanya wutirin ku ya zama a ƙarshen dare amma ba shi yake nuna idan ka tashi kuma bayan ka yi wutiri yanzu da an gama sallar isha'i in ka tashi da daddare ba za ku kuma sallah ba za ka yi sai dai kai kai raka'a biyu salatul layli masna masna hadisin ibn umar al-bukhari saboda haka sai kai kai biyu ba sai kai ko duwancan dabarun da ake cewa wani yake da ka tashi sai kai in ka zo na ta daukan ke ba fa lissafi ba mathematics ake wa duk biyu za ka yi kawai shi kenan abinda ba a so kamar mai ta wutiri shi kenan kawai amma a ce wani ka tashi kai daya idan kai dai wai ka hada ta da wannan kenan wa kuma zuwa ta sai kwasu saboda haka sai kuma ka cigaba da yin bibi abin da malamin suka ce kawai ka tashi bibi za ka ci bibi ba za ka mai mai sauki ba ai ba saba wa Allah kai ba kawai abin da ake so ne baka yi abin da yake fi yabo ba amma ba kai ne biyo kuma ladan ka za ba hadisi na gaba hadisi na 290 ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda an masruk daga masruk ba sunan sa kenan ba wannan masruk kan wanda aka sace shi ne ma'anar sa an taba sace shi ne ya fata gaba daya amma man tarihi ji sannan aka gani amma sunan sa Khalid bin Rashid eh yana cikin wannan bawan Allah ya salam daga cikin manyan malamai akwai ɗaya daga cikin tabiya wanda sunansa ya kwanta mun da yake cewa waɗanda suka suka haddace wannan malamin da yake cewa na taɓa gaya muku shi wanda yake cewa matarsa take cewa ita wallahi da littattafan malamin nan gwara a karo mata kishiyoyi uku saboda kullun karatu yake kullun cikin karatu take idan aka karo kishiyoyi uku ta san za a raba kwana dole ya ba ta lokaci amma yanzu din littattafai sun kwace lokutan ba ta da lokaci to shine yake cewa cikin wato ilimin na na Aisha gaba ɗaya yana gurin mutane guda uku ɗalibanta guda uku sai yake na farko shine wato masruf na biyu shine urwata ibn zubayr dan ta ne domin dan yana ra asma'u kanin abdullahi ibn zubayr na uku sai amratu bint abdurrahman ita ma ita domin yar ita na ya wata bayuwa ba ko kari da ake cewa ta yi ƙarya ne hadisin da yazo fabricated hadisi ya nuna cewa ta taba bari ko ko batan wata ba sai ba saboda haka haka Allah madaukakin sarki ya ga dama kuma umma abdullahi ana ga mata ne saboda abdullahi dan zubair saboda haka sai amratu binti abdurrahman shi abdurrahman din uwa ɗaya uba ɗaya suke da nana aisha to et to esa amratu tana cikin ɗaliban nana aisha yana cikin ɗaliban na Aisha wayannan mutum uku in kana san ilimin na Aisha to in ka same su ka gama to saboda haka madruk yana cikin wayannan mutane guda uku kare yake dukira inda ha an ambata a gabanta ita Aisha din ma ya kadawo sarada sai aka yi bayanin abubuwan da suke yanke sallah ai da kaza da kaza suna yanke sallah abinda in suka wuce ta gaban mai sallah wato bi bi bi bi ta kira wato sallah ta kare sai aka ce na farko alkalbu kare idan kare wuce ta gaban mutum bai sa kira ba sallah ta kare ba alwalarsa ba sallah ce ta balle ko da ya raka uku ɗaya kenan wal himaru da jaki na uku wal mar'atu da mace kawai fa qalat na na jara zona a gurin sai ta ce jabatu muna bil umri wal kilab mu kuke kwatantawa da karnuka da jakuna mu mata wallahi na rantsa da Allah tace na rantsa da Allah la kadar aikin nabi sallallahu alaihi wasallam na ga annabi alaihi salatu wasallam yusalli yana sallah wa inni ala sariri tsarewa ina kan gado bainahu wa bainal qibla kace ina tsakanin sabbi da tsakanin alqibla ina kan qibla tsakanin annabi da alqibla mutaji'a mutaji'atan tace aka kingide wa tabdu li alhaja tace bukata ta kama ni tace in ji na matsu kuri tana bukatar shiga ban daki ko abin da ya kama da wannan tace ba aka yawo an ajilisa tace sai in rika kiyamar in zauna saboda bukata ta kama ni fa udiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kada ni cutar da annabi alaihi salatu wa sallam saboda wannan bukatar da ta kama ni tace ba an sallu min indi rijlai sai in sulale dama sulalewa larabci ne قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا سورة النور يتسللون suke silalewa shine ba wuce ya tsara kalma saboda haka sai yace ban sallu fa an sallu min indi rijlai kace sai ni silale ta gefen kafarsa in je in biya bukata ta yan dawo wannan tana so ta bada hujja cewa dan me yasa za a rika kwatanta na ga bata san hadisin ba lokacin da aka faɗi wannan hadisi da bata na to shine malamai suke maganganu akan cewa suke maganganu guda uku cewa malamai na farko suka ce yan zahiriya suka ce wannan abubuwa guda uku da annabi ya faɗa gaba ɗaya suna yanke sallah kawai in dai sun mutu ta gaban mutum da mace da kare da dare in dai sun mutu ta gaban mutum to sallah ta yi ta balle ta balle kawai in dai bai sa su kira ba su dawudu zahiri da ire-iren sun tafi akan wannan malamai na biyu kuma suka ce a ai wato abin da ake nufi daga alƙadau a nan shine al-maqsud bihi shine qada'ul khushu' wa tashwiq al-musalli yana rage khushu' wuce wuce gaban wayannan to za su rage ba khushu'i a sallah da Allah ya ce allazi da fi salatihim taqi'un wannan kuma shine mazhabar jumhur jumhur shine Imam Malik Abu Hanifa Imam Shafi'i da wata magana daga cikin maganganun Ahmad bin Hanbal don maganganun da biyu to ɗaya daga cikin maganganun da shi ma ya bi bayan jumhur cewa la yaqau salati shay'un ba wani abu da yake yanke sallah babu shi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a illa da ta janyo da ta sa kare yake yanke sallah dalili shine wayancan da suka ce yana yanke sallah yan zahiriya da wata magana daga cikin maganar Imam Ahmad maganar sa biyu ce cewa illolin shine saboda sai suka ce karan da ake magana shine al-kalbul aswad domin a wata ruwayar sai suka ce ma babul kalbil aswad min al-kalbil aswad abyad wal humr me bambanta bakin kare da sauran karnuka sai annabi ya ce alkalbul aswad ke dan shi bakin kare ke dan ko da za kawo karanta ya kamata kawo mai kala za ka wani baya tsoron dabba amma ko mage amma bakar mage baya tsoro kuma za ka hatta wanda suke kulungoto da sihiri ai za ka sun bi da bakajen abubuwa to annabi alaihi salatu wasallam yace saboda sihirin ya fi da wuri saboda da shi dan zai to annabi yace alqalbul aswadi shaytan in za ka ajiye ma a gidanka sai ka kame dan kyau wanda za ka dukan yara ba ka zo haka amma za ka wani zai ga kamar wanda aka yi wa dole zai kawo bakar mai baka kirin ba komai bari a cikin ta ba haramun kai ba amma dai zan samu ne ka kawo mai kyau wanda wani ma zai rika shawa ya ce ayo magen gidan wani ce shawar mai amma wani da zai zo ba ba kunta ya koma ya mafarki saboda haka alkalbul aswadi shaytan kace saboda wannan dalilin sannan kuma wato dalili na biyu shi kuma kare shi kuma kare saboda hadisi Abu Dharr Kifari mata ya Abu hadisi Abu Dharr Kifari da Annabi alaihi salatu wasalam yake cewa ko kuma mubaraka mata wa amma jaki kai wa amma ni maru bal yari da Abi Hurairah shi ko jaki saboda hadisi Abu Hurairah da Annabi alaihi salatu wasalam yake idan kuka ji idza sami'tum nahiqal himari idan kuka ji kukan jaki fata'awwazu billahi minash shaitanir rajim ga kina kan yin sharhin hadisin rasul ku nemi tsare daga shedan wato wanda yake abun jifa fa innahu ra'a shaytana a daidai lokacin da yawan kukan shedan ya gani haka annabi ya faɗa da ne yake zakara kuma mala'ika ya gani dan zakara ya tara shi kuma mala'ika ita ko mace saboda hadisi Abdullahi dan Mas'ud annabi alaihi salatu wasallam ya ce al-mar'atu awra ita mace al'aura ce fa idza kharajat istashrafa hajjira idan ta fita to shi dan ne yake kawata ta domin annabi ya faɗa a wata ruwaya cewa idan mace ta fuskar to innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytan wa turbilu fi surati shaytan tana fuskar jowa a surar shaytan kuma tana ba da baya a surar shaytan to wannan shine dalilin su kuma masu cewa rage kujuri yake jumhur kace da annabi ya ce la yaqra'u salata shay'un ba wani abu da yake yake yanke sallah babu to kaga masu magana ta wato biyu kenan masu magana ta uku sai suka zo kuma suka ce a bakin kare kawai shi kadai yake yanke sallah amma sauran jaki hadisin ibn abbas ya cire wanda muka biya satin da ya wuce wanda abdullahi da abbas ya zo akan atanin imar imarun atanin ko akan wannan jaka ya sake ta sannan kuma mace hadisin na Aisha ya zare ta ita ba iska ce abin da ya rage kawai bakin gari alkalbul azwaji ke ta su kuma jin hurta gaba akan bakar da cewa la ya kawo salati sai kawai ne yana rage mutum kushi shi kenan to bara mu ji oke mun biya ma hadisi ai gaba daya to wannan shine maganganun malamai akan wannan shine malai yace istadalla bihi ba'd ulama ala anna murur al-marati bayna yaday al-musalli la yaqta'u salata malamai sun kafa hujja cewa mace da hujja ta gaban mai sallah baya yanke sallah akwai malamin da najira ta bayanin cewa macen da take al'ada kawai mace aka ce shi abin da yake nuna tana al'ada lokacin da take al'ada in ba ta al'ada ba wannan mutum da akwai ruwaya da ta nuna cewa mace mai al'ada bayan abin da ake nufi shine kawai mace da ta zama baliga ba wai wanda take al'ada a lokacin ba ya kai ka sani kai kawai baliga ake magana a kai baliga wanda ta kai shekara tara zuwa sama ko kuma ta fara al'ada shikenan amma ba wai tana al'ada a lokacin ba in haka ne ra'ayi ka sani fito da haka malai sun kafa hujja akan wannan cewa wato wucewar mace ta gaban mai sallah baya yanki baya yanki wa mutum sallah haka shi ma wato kare da jaki shine muka ce magana jumhur kenan sannan kuma hadisin yana nuna mana ba a so ka sa abin da zai iya dauke ma hankali shi za ka ce makaruhi ne a tsawata gaban masallaci saboda kan mutum ya zo ya rika kallo kallo a alƙibla za ku sun ce a zo a yi rubutu wanda zai kawo hankali mutum yana sallah yana ta kalle kalle aka ce makaruhi ne saboda tashwi za a samu distraction yayin da yake sallah sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana cewa lallai wato um, zai iya yiwa sahabin annabi alaihi salatu wasalam a faɗi wata matsala bai san ta ba domin baya na annabi ya faɗa ba yana nuna cewa duk sahabban annabi duk abin da annabi ya faɗa suna nan ba domin sai na wuri ya nuna mana haka lokacin da Abu Sa'id al-Khudri ya je gidansa ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah in shigo ya zikiru yayi ta uku sai juya ya tafi ko sai na Umar ya juya ya tafi yana zuwa sai ga bawon Allah kuma dan uwansa ne na jini sai ran shi kawai zai fita daga cikin gidansa ne ya sauri ya biyo shi yana zuwa ya fusgo shi ta baya yace dan me yasa ka zo gidana ka kai yace ai annabi ya ce alaysa izanu salata neman izini uku ne abu musa na kare abuwa kawai sai ce wallahi sai ka ga hujja ko zane ka domin shi bai taba jin hadisin ba ya burgita ya sake shi ko ka kawo hujja wallahi ko ma bulala kai wa annabi ƙarya yana zuwa ya je tanda sahabbai suna zaune suka ganci ya fuji ga firgita suka ce yaya abu musa lashari abdullahi bin kai yace kun ji kun ji yadda muka yi da sayyidina umar na je na faɗi kaza sai aka ce sahabbai suka ce a wannan hadisi ai duk muna da annabi ya faɗa aka ce wai fi kowa ƙananan shekaru a cikin mu kace abu sa'id bin kudi ne ta ibnu malik ibnu sinan aka ce je ka bai ka yana zuwa yanzu yake to wata ran muna zaune annabi ya ce al-isti izanu salati sai mai izini uku ne yana jin wannan sai yazo ba abu mota lakari hakuri ya ji ne sani to kaji yake nuna ma cewa akwai hadisan da wasu sabban ban san su shi za a yi batawa akan abu to idan dalili ya bayyana to dalilin ake gabatar annabi ya ce to shi kenan annabi ya ce za a amfani to wannan shi abu da malamin suka ce hadisi na gaba da Aisha galat na na ji Allah ya kara mata ya tace a adantu muna bil kalbi wal himar shine bayanin da muka yi ba sai mun mai ta ba shin kwa daidai ta mu kwa rika daidai ta mu da karnuka da kare da kuma jaji da kadar aiku ni mutajiatan ala sarir ina tuno ni ina tuno ni ina kallo ni lokacin da nake kashin gide a kwance akan gado فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يجيء فيتوسد سريرا يهو تكير غدان تكير كنفدا فيصلي يصلى shine muka ce ya halatta ya sallah kai kibla fa akrahu an usannihu kuma tace ina yakin wato in za fa ta tafi shine ai akari su salatu in yanke mata sallah saboda haka a daidai wannan lokacin ba ta so ta yanke masa sallah sai ta kafu kawai shi ita kuma tana kwance a kan gimbarar sai kwanciyar da shine ba ka rahu an usani a ba na so in sa masa wato sauke masa hankali daga sallar tace fa an sallu min qibali rijlai sarir tace sai in sulale ta geban ta geban wannan gadar hatta an salla min lihaji take har sai na salla ne daga cikin mayafin da nake har kin fada da take akai akai za a zuwa ya salla take har sai na salla ne daga wannan mayafin da nake wannan hadisin yana da alaka da na baya da muka biya hadisi na 293 wani aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi alaihi salatu wasallam annaha qalat lallaitati كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم kace na kasance ina yin bacci a gaban annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi wa rijlaya fi qiblati kafafuwa na alqiblata kafafuwa na suna daidai alqiblata kai za ta je daga mazai kun ga nan kuma an faɗi ba irin kwanciyar gawa sai ba shine ta kalli alqibla wa kafafuwa kafafuwa na suna alqiblata shine kamar sun kalli yamma kanta na gabas ababuwan ta na yamma kace bai da ta jira idan yazo yin sujada ga madani sai ture kafa ta to inda zai aji inda zai yi sujada domin dakin na ya jawo da girma sosai malam mai ba'ado da kuma ya faɗa har girman dakin yanayin girman sa wanda hakan da bakari yace ya shiga dakin girman dakin in ya daga hannu yana ta koro a daidai wannan lokacin yace kuma inda idan za su kwanta yace kai uku da soke yake a dakin dakin kala'i amma idan za ka auro mace mace waya ce ma daki biyu waye mata kalar a zo wai zai wani wani babanta ne zai tura a ce wai zai ku canza gida wannan gidan ne kaɗan saboda za a kawo kaya wai kuma ka a raina su ɗakin na na gaba ba ciki da falo ba ne ciki ne kawai Allah kuma kari uku da tsoki yaki amma wani gidan za ka je yanzu kabin ba za ta shiga ba wallahi ka canja Allah ko kujera durowa ba ko ko ko ko ko kujera ba za ta shiga ba to sai ka canja masa gida in ba haka ba a fasa aure gidansa ne ba gidan haya ba ko wanda na sani abokin mu ne akan wannan gidan zai da auren ya zo ya rawa gidansa tsado shi kawai rigimar uban shi ba ma wai gida ya kaɗan ba don gidansa ne za mata uku tare muke dawa da shi muna guda dawa zai sa mata uku Allah babban gida yayi amma da uban yarinya ya je gani zai ce yayi wai yayi yayi nisa yayi nisa ki canje gudu wannan abun da yake za auren ya rawa kuma ya zo yake mun har ya zo wani lokacin muka wuce ba har da dawa muna yi da dare sai ce mun wannan abun ya sa ba baya ganin mutuncin sarkin saboda matsalar da ya haifar mai shine da ya zo ya matsa amar ya ci zama a can abubuwa suka rikice ya zo ya zauna a gidan iyayen da kuma zai rantu ba a jituwa da matarsa da iyayen an samu misunderstanding wannan abun ya ce kaga shi ya jaza mu kuma suna da yaya ƴaƴan suna da kai hudu ko biyar to irin wannan abubuwan kawai sai mutum ya kalli ta ga maslahar gidan nan fa na sani shi yayi kokari ya gina da kudin sa amma Allah wai yayi nisa wai ba zai kai yasa ne ba san ka kai ta inda ba mutane kaza kaza kaza haka Allah ya tsare to wannan abubuwa ne ko shakka babu wannan ko mutum bai da shekaru ya san san zuciya kama ga yi tunda gida na bai ma wato ba ni naka ko ba haka bane gida na yanzu bai ma ba ka ba ni naka kuma da an kwana biyu zan karo ta kai ta san Allah sai na kai can dan ba zai min ba gida gidan barin sa zan yi lalace shi kenan in kwana biyu a ran kwana biyu a dan ba nan ba cikin mutane bane ba ne mai Allah ya tawo to kaga dakin da na ga kan da da wani kula hakan basari yace in ka diga ka ta orufi haka daki har da ana ta orufi yace sannan za a kwanta kari uku da tuti yake yi ba kwanciya ake ke ta mimmiƙe kafa ba aka ɗakin da yake kuma waye fito ita ya fi ƙauna amarya ita ya fito duk cikin iyalansa shi za wanda ha faɗi wannan ne don iyaye sirkai sirkar ƙarfafar wato sirkan sirkin ka ya zo ya yi ƙoƙari ya ɗanyi abin da ya yi to ƙarfafe cewa ba komai ai da zuciya ne wannan wannan mai zuciya ne sai ka ƙarfafa ma gwiwa nan gaba ba san me zai ba wanda zai iya daurewa ya zuciya mutum nawa ne za ga ba sa kokarin ma sai gina sai dai ta canza mota ba ruwansa da gida to amma yayi wannan dabara kuma kai discredit din sa saboda haka ba daidai bane to kun gani nana ya ta ce in yazo su jira sai ya ture kawai yanzu kai a ɗakin ka duk wanda aka yi za ka duk talaucin sa ɗakin sa sanda yake sallan ma tana tantana bacci saboda girman ɗakin ko da daki ke yi gurin da yake sallah da wanda take kwance da ba amma na zo saboda rajin girman dakin sai a rika ture kamar Aisha idan za a sujada bane ne fa tabattu rijlayya tace in ya taba mun kafa sai lankwace kafa ta kuma kaga wannan je yake nuna cewa abinda malikiya ta tafi akai cewa walansul mar'ati da shafar mace wannan hadisin ya ya ya rushe domin anabila ba ce kalla a shafar mace matarka yana warware alwala baya warware alwala domin duk inda Allah ya yi alqur'ani yana nufin jima'i ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq awdahu bi rujukum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum an-nisaa هذا علمت عن الجماع الجماع يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء duk gaba ɗaya yana nufin aljima allahu yana nufin jima'i shi yake warware alwala to saboda haka sai ce bai da kama basattuwa sai idan ya miƙe sai idan ya miƙe sallar sai miƙa da kababuwa na domin ba za ta zama a haka a kwanciyar ba kuma yana dadewa kaga za ta danyi baccin ta yana dadewa sai yake sai in kuma miƙa da gabata da ya zo yin sujjada ya kuma taba ni sai in kuma zan yi kafa kana tace wal buyuti yawma idin laita fiha masabihu a lokacin gidajen ko fitila babu wannan shine wasa wasan da za a rike wa mata ba wancan da suke ganin gida mai tarazu har ayi a gama ba Allah kuwa muna yawan faɗan wannan shi yake janyowa mata su ta shiririta za ka yi ta wayar kowa ba amma ta zo ta dora wa kanta wasu abubuwa wannan shine abin da za a gaya muku cewa zamanin na na ta ta fiki ta fi iyayen ki cewa gidan da ta zauna ko fitila babu ko fitila babu ana wata kuma ba ci komai ba ba dora komai ba sai ruwa da dabino wannan shi ya kamata a yi ta gaya wa amma yanzu za a zo a fara fim a fara fim din tunda aka fara gidan wato shi akta din da actress din gaba ɗayan zara aka gama a gida ne irin wannan abu wallahi tana nan a gidan kasa suke amma tunanin ta wanda zai aure ta mata irin wannan gida ina problem din da ake samu saboda shi musamman wasa da hoto yana zama a zukatan yaro da mace haka malamin tarbiyya suka ce da yaro da mace hoto to su magana suke da shi kar ka dauka wai kafin wai a ce wai kafin ne kan duba duba kafin din da za a sa waya domin shi magana yake da shi shi yaro ba yana gane yaran wannan kafin ko da ba a cewa komai shi yana fahimtar yara haka ita ma mace dan da za a zo ai wasa wata ai wata drama to ita ba wallahi ana yi ne tana tunanowa ko na akto ta gani ta rika ina ma mutunta ne haka da ita mijinta ba haka yake ba kuma na ga wasu mata muna tattauna a nace al'ada fa da ake yi a wasa hausa ita take janyo muku kuna auren ku na mutuwa domin al'ada ba hausa wannan abin da kuke faɗa wai a zo da kulawa nace wallahi tallahi ko ya fara miki zai dina wallahi duk ba al'ada ba hausa wace abubuwa da suke jibo yanzu har marasa kuɗi suke yi a kawai ba ce wai amarya da ruwa ruwa ce kaga miji da amarya sun fito a Facebook dan kiriri da sun kama hannun sun yanka ke wannan al'adar da ka debo ba ta mu bace kuma wallahi sai ka dena domin take kai sai ka fasu na ga ya wasu mata muna yi wata lakta nake cewa abinda ake nufi da appreciation a gurin wato bahaushe shine in kika kawo masa abinci in ya cinye to ya koyi masa ba sai ya ce wani daɗi ba wannan kalmar da malamai wasu malamai suke faɗa ko su ba sa yau matansa a gida ko shi ba ya gaya matar sa ya yi waye gaya ba sai an ce ya yi daɗi idan kika sa kaya bai kujewa bai kalle ki ya yi daɗi ba kawai ya yi kyau wannan shi ne yaren bahaushe Allah amma wai a zo a ce wai sai ya kalle da ya kai amma shi ne kyau idan ya faɗa wata ran zuwa ya kawai zuwa ce amma ɗabi'ar bahaushe shi ne kika ka abinci shi ne to yayi daɗi wannan shi ne a kurje ne amma kar ki ɗauka wannan kalmar da ake faɗa wai sai ya ce kai amma ba ki kullun aikin sa kenan kawai kullun sai kalle ke ce kin kyau a ki bari daga sallah sai sallah idan sallah ta zo ya iya faɗa bane imani wannan shi ne zancen gaskiya Allah wannan dirama duk ƙarya ce duk ƙarya ce duk ƙarya ce ba ki da lafiya ya siyo miki magani to shine kiyar sun ba konsan kenan da kiyar kina cewa ba ki da lafiya ko da ba wai yazo ya ya zauna a gaban kiki ta aiki yadda ake yi a drama duk ƙarya ce wannan wai zuwa gurin su wannan shine soyayya zaka ji suna wai wai wai ba kiyar ba konsan ba kaza turanci kike yi ki dawo Hausa original Allah to wannan shine mu ga kan mu gaskiya muna mun Allah muna ga ya mutu Allah ya zaune bara mu karanta karatu kan mata ce muna ta tabbas to saboda haka wannan shine bai da kama wasadduwa wal buyuti yawma idin laysa fiha masaje a gidan lokacin ba ma mutum ko fitila ba a hadisi na gaba an maimunata maimuna mun yi wa mun yi da abu mun dan yi tarjuma ta baya ita ce matar annabi ta karshe ita ya aura a karshe qala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana hidaahu annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sallah lokacin ina daura da shi shine hila shine aka ce kaga in za ka yi kabbara har zuwa mulki bai ka ko al hila yawa daura da shi wa ana haidu tace kuma ina al'ada ba lokacin ba na kuka da shi daura da shi yana sallah kuma al'ada ne wa rubbama asabani sabu sau da yawa shine rubbama ko rubbama ko rubbama ya zo a ruwaya alqur'ani rubbama ya wadin ladina kafaru kiso da haka wa rubbama sau da yawa asabani sabu kibabun annabi na taba ni idan ka ga dan yake jira kaga inda maki wannan yahuda ake warasi inda na jasa ce ai kaga da biya canja yanayi sallah ma ake kusa da ita kuma saboda haka ne tufafin jikin ka ya taba jikin tufafin mace mutukar ba jinin al'ada ya taba ba in ya taba jinin al'ada ne to ya taba najasa ba komai to wannan shine sannan kaga wannan hadisin da a gurgurde yana nuna mana ya halatta yi sallah wato a inda wata take mai al'ada ba ba laifi ba um, muna da minti goma bara mu kara za mu je kitabul masajid mu tsaya babul salati fi thawbin wahidin babun da yake magana ya halatta a sallah da tufafi daya shi ba shi da dogayen bayanai wannan wa sifatul lubsihi da sufa yadda ake sa shi shi tufafu mutum ba shi da kaya sai riga guda ɗaya ko sai kwal ko zani kawai an abi huraira anna sa'ilan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace wani mai tambaya ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam an salati bi thawbin wahid dangane da yin sallah da tufafi guda daya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yace a wali kulli kum thawban aw yace kowa ne ba yake da tufafi bi a cikin ku wato abin nufi ai kowa dama da tufafi da ya kasance majority yan garin kowa ne ke tsaya to kuma kake tambaya akan wani tufafi biyu amma kan yin tufafi da sallah da tufafi guda daya bayan abin da kowa yake yi kenan me ne tambaya akai kawai mutum ne yanzu yace wato a sallah dangane da riga da wando kuma alhali wanda zai bada fatawar kowa ma a haka yake to sai annabi alaihi salatu wasallam yace a wani kullukum saubani yace a wudukan kuna da riguna guda biyu ne ai kowa rigar sa da ba kuma haka ake sallah to shine malamai suka ce um wato wannan yana nuna halaccin cewa ya halatta da ai da guda ɗaya kenan domin tufafin su kenan a wannan lokacin ba kowa ne yake da tufafi guda biyu ba to wannan malai wannan hadisi yana nuna cewa mutum ya sallah da mafi kyawun tufafin sannan kuma ya halatta a yi sallah da tufafi guda ɗaya amma a ɗoro shi a kafaɗa kamar yadda za mu ji wato hadisin gaba zai faɗa sannan hadisin yana nuna cewa a lokacin masu riga biyu ma masu riga da wando ba su da yawa a cikin sabai sai masu zani kawai ana bi hurairu kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum bi thawbil wahid kada ɗayan ku yi sallah da tufafi guda ɗaya laysa ala atiqaihi shay'un ya zanto ba komai akan kafaɗa dole sai yayi fadi irin yadda ake wa yara idan an fito daga wanka za ka ce a ɗauro musu tawul din su sai a daure a wuya ko to irin wannan abu shi ne to a dauro akan kafada a dora akan kafada idan mutum ta babu ta tsaye ne sai amfani da wannan amma idan ya zauto idan ya doro shi zuwa kafada ba zai rufe aura mugalla zaban ba sai wani iya cibiya kawai ya rufe alawa ya sallah in ma babu wannan sallah uriyana aka malami ya halaye sallah uriyana ko sai sallah tsirara in babu ana magana akan wanda bai da shi wannan shine shi za ruwaya ta zo daga Muhammad bin Munkadir yake cewa wata rana Jabir da Abdullahi ya zo yin sallah sai ya dauro wannan farjallan ta bayan wuyan kawai sai wani bawan Allah da yake da shi a'a ki salli bi izarin wahidin yace da da farjallin guda ɗaya zaka yi mutane sallah shi tabi'i ne sai annabi alaihi sai jabi da abdullahi yace inna ba kana abdu zalika li yarani ahmaqu mithluka yace na yi sallar ne saboda wawaye irin ka ba zai kaji akan cewa da ba za a yi sallah da da gwarjalle yace saboda irin ku ne sai dai da shi na yi ne saboda wawaye irin ku yace zamanin annabi mutum nawa ne a cikin muke da tufafin gidaje ya ba ki amsa da wannan shine dai bayanin da muka yi a baya hadisi na gaba na Umar bin Abi Salama Umar ibn Abi Salama shi kuma wannan sai yanzu muka zo kansa shi kuma wato dan Abu Salama ne dan Ummu Salama ce eh kuma dan Abu Salama agola ne na Annabi Alaihi Wasallam lokacin da Annabi ya aure Ummu Salama ya ta taure ya amma kuma ta ba ta ce ina da kishi ina da shekaru kuma ina da yaya annabi ya ba ta amsa yace kishi za mu roba miki Allah ya yi shekaru ko yace mu ma muna da su yace yaya ku ya yanki namu abinda ba ta ce complain yanzu kenan wato mazaje idan mutanen mu da yaya dai suna da kuɗi ba a so mutum ya baya so ya aure ya hado da yayan wani mata suna wannan complain to saboda haka um sai zanto shi Umar ibn Abi Salama yana ci akwai Zainab wanda muka taba cewa Annabi ya tawaye mata addu'a ya toba a fuskarta har ta tsufa ta kai shekara 70 da wani abu fuskarta irin ta budurwa bata ya mushe ba har ta tsufa saboda albarka addu'a Annabi alaihi salatu wasalam ana ce masa Abu Hafs yawa sannan kuma an haife shi a shekara ta biyu bayan hijira dan lokacin da Annabi ya bar duniya shekara ta tara shekarar ta tara yana cikin wato am kaga shekara ta biyu amma shi ba a Madina ba domin Abdullahi dan Zubair ma a shekara ta biyu aka wato aka haife shi shi aka fara haifa a Madina to sai dai shi kuma a Habasha dan Ethiopia ana aka haife wato Umar bin Abi Salama sannan iyakokin da sayyidina Ali makiyatul jamal da aka samu sabani yana cikin rundunar sayyidina Ali dan sai na ali ya dora shi ya zama jagora lokacin da wato za a yi farisa shine komanda da lokacin da za a ba harin duk a wannan lokacin shine komanda sannan kuma annabi ali sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin da shi ya ruwaya hadisin da kansa yana cin abinci ya sa hannun hagu sannan yana cin ko'ina kuma kawai ana ba abincin ya fara ci annabi ya ce ya gulam san millah ya ce kai idan ka masa awa yake sai na bismillah wa kul bi yamini yake ta dama wa kul min bayni ka kuma ka rika cin gaban ka daina kai hannu ko ina shine abin da aka faɗa ba wani a kare yaro ya ce ai yaro a ko ya masa wallahi mun lura da wannan tun ba mu da yaya muke faɗa wannan har muka zo muka gane cewa abin da annabi yake faɗa haka yaro dan shi yanzu yaro na dan shekara biyu ran ruwan fara ta abinci zai ce abba baka ce baka yi bismillah ba saboda uwarta tana koya masa ole idan ka koya yaro to haka zai dai ko kuma kawai sun saba da an ce idan an zo in za ka ci abinci ka ce bismillah a wani ruwa a kiro in ka manta kawai sai ga yaro ya faɗi wannan saboda an koya masa to Umar ibn Abi Salama da kansa da ya girme ya fara ya ce Annabi ya gaya mar wannan shi ya ruwaya da kansa amma zai ce wai a kyale ai yaro ne wai zai dina yaushe mata aka yi ta dake shi amma ce koya masa idan ka koya masa zai koya zai tafi a haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye la'ihu sab'an adihu sab'an sahihu sab'an kai wasa da shi a wannan shekara bakwai to a lokacin ba fa wasa kawai ba aka koya mar abubuwa addu'a shugaban ɗaki in dai ya fara magana koya masa in ba haka zai koyi abubuwa da kansa yaran yanzu to saboda haka wannan shi ne to sai yace shi ne ya faɗi wannan hadisin da kansa sannan kuma aka ce ya rasu a shekara a Madina a shekarar lokacin da Abdul Malik ibn Marwan yake wato yake yake mulki lokacin sa Hajjaj domin shi ne uban gidan Hajjaj ibn Yusuf Sakari shekara ta 61 da 2 a wannan lokacin lokacin yana shekara 83 ya rasu shi Umar ibn Abi Salama to shine yake cewa qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi thawbin wahid naga annabi alaihi salatu wasallam yana sallah da tufafi guda daya mujtamilan bihi ya lullaba da shi fi baiti ummi salama a daki ummu salama hadu wata ruwaya a ɗakin ummu salama yace ya lil urji abun nufi ya doro shi akan kafada wadi'an darafai ala atikai ya dora gefen tufafin a kan kafadinsa guda biyu shi ne irin wannan daurin da ake cewa sadi hadisi na karshe an jabir bin abdullahi qala hadisi na 297 قال محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر يقول رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد naga Jabir da Abdullahi yana sallah da tufafi guda daya wa kana sai yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbi shine wannan bayani yace naga annabi alaihi salatu wasallam yana sallah fi thawbin a cikin wato wani tufafi guda daya wannan shine abubuwan da zamu iya faɗa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kula da ya yi na okay na can hausawa ke na da na oke na kudin mota sai ne nan ko shi ne kudin mota Thank you. daga wannan na ga sai an nemi taimako wani umuriya tambayi nawa ne zai yi jina ba yawa nawa ne zai kai sun abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yi a ƙarshe muna ƙara jan hankalin yan uwa musulmi cewa ƙasar nan fa kamar yadda muka faɗa a jiya ba mu da ƙasar da ta kuna daidai ba ita ce bi ƙasar mu to wallahi muna buƙatar addu'a kwarai da gaske ana buƙatar addu'a fiye da addu'a da muka yi tutarwar sace fiye da wannan addu'a da muka yi muna buƙatar addu'a saboda haka in aka ce addu'a shine addu'o'in ma daidai ku da muke yi bayan mun yi a gurin karatu ko guraren karatu iyayen mu a baya suna gaya ba duk matsaloli da suka taso irin na su biyafara da waye har sojoji a wannan lokacin sun ce addu'ar malamai sun ce ta duka to da haka idan ana zuwa abubuwa da su yanzu ma addu'a za a kuma a kuma koma zuwa ga Allah mu ga yawa Allah madaukakin sarki duk matsalolin da ke damu wannan kasar ita ce kasar mu masu neman kasar nan da matsala da tashin hankali Allah ya mana magani wannan kasar ya kamata mu ƙara fahimta matasa mu daina kallon wasu abubuwa da mu ka fara kararo kasar ita ce kasar mu wallahi idan kasar nan ta wargaje kowa ya shiga ruwa saboda haka abinda muke bukata shine addu'a mun fada zatin da ya wuce ko ajira wallahi babu da jami'a ba ruwan mu da wata jami'a abinda muke gaya wa Allah don sunayen sa kyawawa don sunan sa al-qahhar al-qawi al-mati duk wanda yake alkhairi a gare mu Allah ya dora wanda zai zama matsala Allah ka san shi ya wawure mana dukiya Allah ka san shi Allah ka hana shi mutum shi ne addu'a da muke yi saboda haka ba kuma za mu guje muna yi ba ko a jami'a zai guri ka fito Allah idan kai ne alkhairi sai muke ba ta Allah ya bawa ba ruwan mu da jami'a ka wannan kuma shine aikin malamai kamar da muka faɗa min tare ko da kana da wani da ya tsaya ba a rage min tare al'umma za kowa ya zai wayi domin in ka zo karatu ba dan jam'iyyar da babu akwai dan independent akwai dan APC akwai dan PDP akwai dan PRP akwai dan NDP to ba wanka da jam'iyya ka ga ya masa dai ko a ina yake ya zaku wanda yake shine alkhairi ya sani shi ma ko da a jam'iyya ka zaka kai ka san wani ya kuwa da gari Allah ka sani kuma wallahi wallahi kowa sai Allah ya sani duk wanda ka zaba wallahi zai iya yiwa kana jam'iyya mai mai kaza jam'iyya mai kaza kaza kowa ya zabi wanda wanda ba kuma kowa ya wuce a gurin Allah domin Allah ya kalli zuciyar ka da ne da yasa amma idan karara ya bayyana cewa ka san wani ya buwa da nagarta amma saboda jam'iyyar ku daya ka zabe wallahi sai Allah ya kafa wannan shine abubuwan da ya kamata kuma mu lura da kyau wanda ba za mu gayyato yanzu kamar kana ce wasu ka miƙa ragamar ƴaƴanka da ƙannanka da yankuwanka a hannun su tsawon shekara uku abin da kake faɗa ke an baka dubu ɗaya ka cinye ta ko dubu uku a rana ɗaya a shekara hudu ana lallaka ta kuma ba za a ƙara kula ka wasu yan shekara uku za a dawo kanka a riƙa watsa ma tsaba domin kafi saboda haka wannan wajibi ne mu yi wannan addu'a kuma idan yan takara suka fito kamar yadda muka faɗa dole da ya fi ɗaya nagarta ko da dukkan banza ne dole sai ɗaya ya fi ɗaya irtikabu a fakku gararai wajibin ake idan aka zo sai a ga wannan baki kirin ne wannan kuma baki baki ba farikan a cikin su amma da baki kirin da baki baki to addinin musulunci sai ce ai irtikabu a fakku gararai ne wannan ka'ida ce a usulin suke sai a dauki mai dama dama ala zarura haka ake yi mai dama dama wannan shine abin da ya kamata yi saboda haka amma mutane mutum ya je makale hannunsa yau kansa wata fatawa cewa ai kaza duk ba su mun ba ba daidai bane Allah ba daidai bane duk ba su ba amma wallahi wani ya ba kada kwantar domin ka taimaka wa wani ya idan ka je kana ku baki kirin me baki baki akan me baki kirin ka fita a gurin Allah sai ya ubangiji a zuciyarka da a ce da wanda yayi wannan ba zan zabi wannan sai ka samu kuma kafe da aka ni da cewa wai wani wai ai in ma na sa bari ya fita garka ba zai ci ba ina ruwanka kai ka fita ko ba zai ci baka sa ba saboda haka wannan shine wajibi a kan wajibi bayan addu'a mu je mu iya abin da za mu iya yi sannan abu na biyu shine matsala da kai ke ta damu mu kun ga addu'a tana amfani Allah ya sai ya taimake mu ana ta addu'a domin abin ya damu ba ta hankali matsalar matasa da aka da aka koya musu gaba da shaye-shaye a wannan harkar siyasar ba za mu guje ba muna yanzu a gabanin siyasa Allah ya saboda sun cutar da matasa ne zama kusa ba wallahi al'azim ya kai matakin da za ka hango duga mutum biyar goma sai gaban ke kai saboda yadda mutanen ka koma ɗan take da rana da ranar Allah wani zai zo ya taro kawai a kare rana kowa za ka yana wadan koma gida da wani domin za a tara hanya a checkpoint suke sawa a tambaye ka in babu a yi ma rauni haka ba aka mai da matasanmu wanda ba sa sha'awar da ba suka rika shigar ta makamai wani makamin kai ke karu ba gaido amma yanzu ka gani mota aka fito da ita wani bawan Allah na je siyayya gurin sa anan a gadan kai wasu sun yi taro wasu yan siyasa nake je yake na zo kan kwana zan tuwo nan gani na gansu da makamin kurku ana hawa sana ana ana shigo fasokin wasu wanda ba yan jami'a ba makamai zungura zungura ta ƙasa ana farke ta da wuka ta sama kuma barin zami ake ta a yanko ta ina hango su na sa wayata a wando kuma nayi addu'a na sha kwana to na tsaya a gurin wani mai shago bayan sun tashi na dawo nake cewa tsazu dai ba wanda suke rauni a nan ko sai yake cewa dai ya ga abin da ya tsaya ne wani ya yace wallahi wani mai kasuwar mota fara yazo yana zuwa da ya fakin gaban shagon sa ne yace wallahi ba kamar ne gaba ɗaya cikin motar yara su karka zara su wannan yan yan tafiyar ta yace wallahi makamai to wannan fa shine musibar da aka jefa to amma alhamdulillah da Allah madaukakin sarki ya sa aka kawo wannan commissioner a police din kuma yake da guri da ra'ayin cewa gyara ya zo za ku ga daga lokacin zuwa yanzu addu'ar da muke tare kuma Allah ya kawo su an samu sauki dan maganganun da yake yi muna ba ta Allah ya karfafe shi akan domin ya ce shi ba kudi ya zo ne ba ki aiki ya zo yace wani irin tashin hankali ne daga ɗanka ɗanin ka yana da yake ya rike makami yace shekara nawa yace kudin me zan da kudi yace shekara nawa nan da shekara goma na mutu haka yace yace me zan da kudi to wannan manufofin da yazo da su wannan manufofin da yazo dan da wani dan dari da yake ce ba ba wani babba da yazo karba yake babba yake wallahi tallahi duk wanda yazo ya gane kudin haka yake yake duk jira yake wani ya zo karɓar su yake wallahi ya gane kuma yake an gaya masa cewa ana sai da kwaya kamar alawa a kano yake ku yake jijiyar za su je su tsabuki ba rikan ba duk wanda suke sai da kwaya suka kama mutum sai ya gane kwaya wannan abun abun farin ciki ne abun farin ciki ne kwarai da gaske to saboda haka wajibi ne shi ma mu sashi a addu'a domin ya faɗa shi ba cewa ya kamata malamai su sashi a addu'a eh kuma sannan bayan haka yace a rika faɗakar da al'umma a masallatai da su wanda suke kiristoci su faɗakar da wato mabiya cewa ni ba ba wata ya zo yi ba saboda haka wannan manufa ta ta da yazo da ita muna fata Allah don sunayen sa kawawa Allah ya karfafa gwiwa Allah madaukakin sarki wato duk wanda za su iya baki tangarda Allah ya masa magani muna roƙon ubangiji da sunayen sa kawawa da kofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya yawaita mana jagorori irin Allah madaukakin sarki ya karfafa gwiwar sa ya bashi wato ikon zartar da abubuwan da yazo da su na alkai masu wayannan matsaloli da suka bata wato zukatan matasa da kuma an kullun Allah madaukakin sarki kai mana magani wannan kasa ta mu Allah ka san matsalar da muke da firgici da muke Allah kai ne ubangiji da muka roƙa lokacin da aka yi zaɓi cutar da kai muke ƙara roƙo da sunayen ka kyawawa Allah ka zauna da kasar mu lafiya waɗanda suke neman kasar mu da matsala Allah ka san su mu ba mu san su ba Allah ka mana magana shugabanni ya Allah dan sunayen ka kyawawa ka san su waye za su zama alkhairi a gare mu Allah ka rinka musu amana ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da sukukun ka madaukaka masu suwar ga kasar nan Allah ka kada ka ba su kwanciyar hankali a cikin zukatan Allahumma amina fi awqanina wa aslih haymatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا نبي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Daki mai zuwa an yi zaɓe ke nan